أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد مجكم وانا مسلاتي inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala muna fata abin da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai sannan kuma ya sa mu fahimci wannan karatu ko mu yi aiki da shi inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana har yanzu muna nan cikin babi da yake magana akan tauhidi na muqaddima na wannan malami ko kuma na wannan littafi na risala wato cikin darasinmu na biyar kenan yau to jiya mun ce za mu tashi inda malin ya ce ta'ala ko alal arshi istawa ko alal arshi istawa wa alal mulki ihtawa yawa wannan haka ne za mu tashi alal arshi istawa to shi Allah maɗaukin sarki istawa ya daidaita alal arshi akan al'arshi shine mun bayanin magana Imam Malik a nan inda yake cewa wannan daidaito ma'alumin sananne ne amma kaifiya yaya Allah ya daidaita a kai wannan ba a san shi ba sannan ci gaba ma da tambaya neman sai ka gano yadda Allah ya daidaita a kai wannan bid'a ne amma Allah ya faɗa mana ya daidaita akan al'arshinsa. Wa alal mulki ihtawa sannan kuma game da mulki ko kuma akan mulki na Allah ihtawa ya gaggama komai da komai, wato bi ma'ana ya san komai, ya, yana, ya san komai shi ne ihtawa ya kewaye dukkanin wani abu wanda shi ya halitta to Allah ya kewaye shi da mulkinsa. bi ma'ana babu wani abin da yake fita daga Allah a cikin wannan mulki din walahul asma'ul husna Allah shike da sunan naki sunaye al-husna suke kyawawa wasifatul ula da kuma siffofi madaukaka lam yazal bi jami'i sifatihi wato Allah bai gushe ba yanda yake kadimi to hakan nan siffofinsa bai gushe ba da wa'annan siffofi tintintini Allah yana da wa'annan siffofi wa asma'ihi da kuma sunayen shi tintinin nan yana da su mun fahimta ko ba wai yau ne siffar ta zo ba ko kuma yau ne aka raɗa ma Allah suna ko kuma a'a sunan ya zo bayan kaza da kaza a'a wa'annan su ma suna nan tintintini yanda Allah yake aka siffofinsa suke haka kuma sunayensa suke ta'ala Allah ya ɗaukaka, an ta kuna ta kasance sifatuhu siffofi na Allah a ce makhlukatin su ma an halicce su ne. A tunda Allah shi ba halittarsa aka yi ba to hakan nan siffofinsa ba wanda aka halicce su ba ne. Wa asma'uhu ko kuma a ce yau ga sunayen shi muhdathatun fararru ne, ƙagaggu ne, a'a ta'ala, wannan ta'ala ɗin za ka sake kawo shi nan ta'ala an ta kuna asma'uhu muhdasatun mun gane ko kallama Musa Allah ya yi magana da annabi Musa bi kalamihi da zance irin nashi allazi huwa sifatu zatihi wanda wannan zance na Allah shine siffa na zatiyar Allah annabi Musa Allah ya yi magana da annabi Musa lokacin da ya je ganawa da shi ko har aka ci annabi Musa to sai azumi talatin ya yi talatin to shi kuma sai yi a ga abin nan na azumi bakinsa da saura sai har da ya dai arba'in dai a daidai wannan wajen wannan wata kisa ne daban in muka je can cikin tafsiri za a yi to wannan magana da da Allah ya da annabi Musa yana tabbatar da siffa ta Allah wanda ta zatiyan Allah, wato la khalqun ba wai halitta ba ne ita magana min halƙihi daga cikin halittunsa. Wannan, daidai wannan waje ɗin shi, uh, ok, sai mun je na Alƙur'ani tukunna za mu yi bayani a kai, la khalqun min halƙihi. wata jalla lil jabali Allah ya ɗaukaka lil jabali ga dutse fasara dakkan sai kasance wato rididdigagge ga baki ɗaya kasance kura kawai lokacin da annabi Musa ya yi roƙi Allah kan cewa ya gan shi shikenan Allah ya ce masa to ya kalli wancan dutse mai nista ƙara makana hufa sofa tarani in dutsen nan na tabbace inda yake to da sannu za ka gani fala mata jallalil jabali ko haka yake a cikin alkur'ani lokacin da Allah ya yi tajallinsa kan wannan dutse fasara dakkan wa karra Musa sa'iqa shikenan dutse sai ya murmushe ga baki ɗaya annabi Musa nan da nan ya faɗi sumanne ga baki ɗaya to wannan shi wato wani karatu ne mai zaman kanshi shine nan yake ce mana wannan kallama Musa bi kalamihi allazi huwa sifatu zatihi la khalqun ba wai halitta bane min khalqihi wato daga cikin halitta na Allah a'a siffa ne na zatin Allah wata jallalil jabal fasara dakkan min jalalihi saboda girman Allah sai wannan dutse kawai ya riddige ga baki daya to wa'annan qur'ana ka yi imani yana daga cikin itikadi da zaka kulla domin wannan babi akwai itikadi wato abinda ake so zuciya ta kulla ta kulla sama da ɗari a cikinsa mun gane ko inda zaka tsaya kana irgawa da pencil da biro zaka ga wato sun fi ɗari to yana daga cikin abin da ake so kai ka tabbatar annal qur'ana lallai alqur'ani kalamun lahi wato zance ne na Allah ka tabbatar da wannan laisa bi makhluqin ba wai wani abin alkur'anin ba wai an halicce shi ba ne ya bi da ballantana a ce ga lokacin da zai ƙare. Mun gane ko? Wala sifatin li makhluqin ba kuma sifa ne na wanda aka halitta ba fayan fa da ballantana a ce ga lokacin da za a neme shi a rasa. To a wannan daidai an alkur'ana kalamun la an kai ruwa rana a zamanin da shin shi alkur'ani halitta ne na Allah ko kuma zance ne na Allah to wannan mu ba sai mun shiga wannan fagen ba wannan ana so ka yi imani da shi ne cewa alkur'anin zancen Allah ne mun gane ko kawai abin da ake so ka yi imani da shi kenan wannan zance ne na Allah wanda kuma shi ne malam shi wannan malamin sai ya ce ba abin nan ba ne ba wai an halicce shi ba ne kamar mu ballantana a ce ga lokacin da zai kare ko kuma siffa ne irin namu ballantana ce ga lokacin da siffan shi ma ya tafi yawa domin in yanzu ka ɗauko hotonka kana yaro to da wuya kai kanka in ba ka san kanka sosai ba ka san hoton da wuya ka gane kanka wani yana neman wani a nan garin amma sun rabu ya kai wajen irin shekara talatin din nan ya kuma shekara talatin sai ɗauko min hotonsu suna secondary school ya ce yanzu kai ba za ka gane wannan ba na ce kai ɗin kana cikin hoton ya ce ina ce to ai kai kanka ma da nake ganin ka ban gane ka a nan ba ballanta na wanda zan zo neman shi a nan tille wasu yi secondary school tare to haka ne to kaga ashe idan siffa ne na wani abin halitta to siffa takan jirkice har ta juya mun gane ko har ta juya ga baki ɗaya shine nan mala ya ce wala sifatin li makhluqin fayalfa da kun? To, wal imanu yana daga cikin abin da za ka ƙudurta a zuciyarka ka yi imani da ƙadar da ƙaddara khairihi wa sharrihi ƙaddaran nan alkhairi ne ta zo da shi ko kuma a wani alkhairi ne ya zo da shi. Mu wani alkhairi a nan sai mu ce sharri ne, mun gane ko? to amma shi kuma wajen Allah ga baki ɗaya da abin da muke ganin sa alkhairi da abin da muke ganin shari duk ɗaya ne a wajen shi shi ne mahalicin mu ga baki ɗaya to ka yi imani da wannan cewa ya zo maka muƙaddari ne rubutacce ne hulwihi wa murrihi me zaƙinsa wato shi ƙaddaran me zaƙi da me ɗacin duk ka ɗauka wannan wato daga Allah yake. wa kulli zalika dukkanin wannan abu kad qaddarahu Allah Allah ya riga ya kaddara shi akan mu wanda shine rabbuna ubangijinmu wa maqadiru umur umuri wa maqadirul umuri biyadihi sannan kuma kaddara al'amurori duk abin da zai faru biyadihi a hannun Allah yake wa mazdaruha mabubbugan wannan ma farkonta duk a hannun Allah yake an qada'ihi wato yana kan hukuncin da ya hukunta kamar yana nan can cikin wannan hadisi cewa lallai shi ɗan adam aka rubuta duk abin da zai yi gabaki ɗaya aka rubuta gaba ɗaya ga abin da ɗan adam matakan da zai hau da duk abin da zai samu a nan duniya za a umarci mala'ika ya zo ya rubuta wannan wato lokacin da mutum ya kai wata hudu a cikin cikin mahaifiyan shi. to a wannan lokacin ne za a so masa za a yi umarni da wannan wato za a umarci mala'ika ya zo ya rubuta komai nashi ya rubuta shi har ƙarshe to saboda haka wannan an riga an riga an yi fakejin ɗinka ga yanda za ka taho har ƙarshe ga baki ɗaya to saboda haka sai ka yi imani duk abin da ya zo ɗin sai ka yi imani kan cewa haka Allah ya ƙaddara kaga daga wannan ya kore maka gabaki ɗaya duk wani abin da dai zo ka ce wane ne ya sa maka hannu wane ne ya yi kaza wane ne ya yi kaza a abe kai ya yi ba duk wanda kake tunanin wai shi ne in dai ɗan uwanka ne ɗan uwanka ne mutum ne ka ce shi ne ya jawo maka wannan to ai bai isa ba bai isa ya kawo maka wannan ba ya wato wannan imani da kaddara ya kore mana duk waɗancan abubuwa da suka shafi tsafe-tsafe camfe-camfe kaza-kaza duka gabaki ɗaya ya kore shi gabaki ɗaya ne to dole ka a mazauninka na musulmi ka yi imani da wannan kada wani aka tashi a'a tafiya a'a wane ya samu hannu bana ciniki a kasuwa wane shine yayi kaza wane shine yayi kaza wannan duka wannan ka kore shi ka yadda Allah shi ne ya kaddara wannan to insha Allah za mu yi nasara ga baki daya to a wannan lokacin da ya kai wata hudun shi ne ake sa mai ciki ake sanya masa rai mun gane ko shi ya sa ma ai za ka ga in mata mijince ya rasu za a ce sai ta yi wata hudu sai ta yi wata hudu domin yana kaiwa wata hudun nan ciki yakan soma motsi a daidai wannan lokaci yana kaiwa wata hudu zai soma motsi yawa a yes a arba'una hadisi ina ganin kamar hadisi na hudu ne ko eh hadisi na hudu zai soma motsi aka ce to wata hudu da kwana goma to sai jiya ne ko yaushe ne da ji malami ya fassara mana wannan kwana goma na wata hudu me isa aka ce wata hudu da kwana goma to wannan shine bambancin da yake tsakanin namiji da mace in namiji ne yakan ƙara a in mace ne takan ƙara kwana goma kafin cikin ya soma motsi yau in namiji ne kan iyakacin wata hudu to sai a kai aksar ɗin tunda ba san menene a cikin ba wata hudu da kwana goma ya tabbatar babu komai babu komai a cikin cikin to mace ta gama idda kenan yawwa saboda me saboda shi mijin nata ya riga ya rasu yawa to amma ka gan wanda aka sake ta ne ba wata uku ne jini uku ne in kuma ba ta yin haila wata uku ne yawa ita in saboda kankantanta ko kuma saboda yawan shekarunta ba ta ma ta gama abin nan nata to shikenan wata uku za ta yi amma in kuma tana yin al'ada to wannan kuma jini uku za ta yi mun gane ko in kuma mutuwa ne to kwana wata hudu da kwana goma yawa To shi ne nan malam yake cewa ƙabla kaunihi ko? Alima, alima kulla shay'in, Allah ya san kowane abu, ƙabla kaunihi gabanin ya kasance. Kowane abu Allah ya san shi, yana daga cikin abin da za ka yi imani da shi, domin abin da muke, abin da malam tauhidi yake karantar da mu, wato mu san girman Allah mu bauta mishi. to Allah ya san kowane abu kabla kaunihi gabanin ya kasance saboda aka fajjara sai abin ya gudana ala kadarihi akan kaddaran da kai kuma aka kaddara maka a wannan a wannan lokaci din wannan bangaren shi daban la yakunu baya kasancewa min ibadi daga cikin bayinsa ƙaulin wani zance wala amalin ko kuma wani aiki illa wa qad qadahu face Allah ya hukunta shi wa sabaka ilmuhu bi sannan kuma ilimin Allah ya rigayi wannan abin ala ku saurara ku je Allah ya alam ya san man khalaqa wato wannan man khalaqa wa huwa latiful khabir kamar da zo cikin aya ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir wato Allah shi ne mai rangwame alkhabir kuma shi ne mai ba da labari kan koma menene to nan da ya ce ya alamu man khalaqa Allah ya san man khalaqa wanda duk ya halicce shi wa huwa latiful khabir yidillu Allah shi ne yake batar da man yasha wanda ya so fayakhzuluhu sai ya tabar da shi bi adalihi da adalci irin nashi adalci na Allah shine ajiye komai inda yake so wa yahdi Allah shine yake shirye da man ya sha wanda ya so to in zai shirye da wanda ya so fai wafiqahu sai ya datar da shi bi fablihi da falala na Allah fa kullum yassirin dukkanin abin da ka ganshi mai sauki to Allah ne bi taisirihi da saukin Allah ne wato ka gan shi mai sauki ɗin. Kai kana ganin wannan abu mai sauki ne, to wane ne ya sanya shi zama mai sauki? Allah ne ya sanya shi zama mai sauki gare ka. Wa kullum ya sirrin bi taisirihi, wannan kuwa ila ma sabaka min ilmihi zuwa kan abin da ya riga ya gabata na daga sanin Allah a kanka kai ko kuma kan duk abin da zai zama mai sauki a gare ka. Wa kadarihi da kuma da abin da Allah ya kaddara ga shi ɗan adam min shaƙiyin ɗan wuta ne ausa irin ko kuma ɗan aljanna mun koma kan wancan hadisi na hudu ta'ala Allah ya ɗaukaka an ya kuna ya kasance fi mulki a cikin mulkin Allah ma layiri da abin da bai yi nufinsa ba duk abin da ka gani ya faru to Allah ya yi nufinsa aw ya kuna li'adin an hudinan ko kuma a ce yau ga wani ya zamanto ginan wadatacce ya bar Allah baya son Allah ga baki ɗaya, wato ya wadata daga barin taimako na Allah babu wannan makaluki ɗin. Au ya kuna khaliqul lishan ko kuma ce ga wani ya kasance shine mai halitta ga wani abu, illa huwa rabbul ibad sai dai ubangijin bayi. Saboda haka Allah wajen shi ake komawa ga dukkanin bukatu, dukkanin bukata na ɗan adam yana komawa ne zuwa ga wajen Allah. babu wani ɗan adam da zai ce to yau shi ya wadatu da baya son wani taimako daga wajen Allah da barbarinsa da meye da meye da meye da meye za su fitar da shi a'a wannan ƙarya ne shi wannan ɗan adam ya yi imani da Allah ko bai yi imani da Allah ba Allah ya faɗa mana cewa idan mauju wato abin na teku ya ɗebe su sai ga za su kiɓe balla sai ya ɓace duk wancan abin da suke bauta masa sai su koma zuwa ga Allah shine tauhidi na rububiyya wanda kada a ƙarra bi hal kuffar kafirai ma sun tabbatar da shi sai a koma ya Allah ka mana kaza ya Allah ka mana kaza amma wanda da duk suke cewa za su bauta mishi a wannan lokacin an neme su an rasa yawa babu wannan sai a koma ga Allah ga baki ɗaya. to shi yasa zaka ga ko a yanzu cikin mu kayi nan kayi nan to ya Allah ka taimake mu to da tun farkon ma ka tsaya Allah ya taimake kan da ya fi yawa amma kuma wannan baya hukunta cewa kai ko ba za ka tashi ka nema ba na'am wa rabbu a'malin illa huwa rabbul ibad sai dai shi wannan ubangijin bayi wa rabbu a'malin shine ubangijin aikace aikacensu su wal muqaddir li harakatihim shine mai kaddara wato motsin su baki daya wa ajalihim shine mai kaddara wato iyakacin kwanakin su iyakacin kwanakin in sun kare to Allah shi ne ya ƙaddara wannan yau ɗin ba za a wuce yau ba, ba mutum ba zai wuce inda zai je ya mutum ba sai ya je wannan waje ɗin ko da Ingila ne kana ƙeƙashenka a nan tun da an ƙaddara cewa Ingila za ka rasu hakan nan za ka tashi ka fito. Kana da kuɗi ba ka da kuɗi sai ka isa wajen, kafin kuma sai a je sai a ɗauki ran a wannan waje ɗin. Alba'isun Rusul, Allah shi ne wanda ya aiko manzanni, ilaihim zuwa ga bayi ga baki ɗaya li qamatul hujjati domin su tsayar da hujja alaihim akan bayi din Allah shine aiko waɗannan manzanni ga baki ɗaya suma khatamar risalata sai ya cike wannan manzanci manzanci na aike sai ya cike shi wan nazarata da kuma gargadi manzanci na gargadi wanda dai zo ya ce kada ku yi kaza ku yi kaza kada ku yi kaza ku yi kaza wal nubuwata da manzanci na annabtaka ga baki daya sai ya cike shi bi Muhammadin nabi da annabi Muhammad nabihi wanda yake annabin shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka daga zuwan annabi an kulle shi yasa ake cewa khatimul nabiyyin wa imamul mursalin shine cikamakon annabawa shine kuma shugaban manzanni an kulle wannan kofa babu wani mahaluki wanda dai zo ya ce to yau gashi Allah ya aiko masa da abu kaza ku tashi ku yi kaza na batun yin aiki ne ko kuma na batun hana aiki ne babu wani mahaluki tun daga zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam an kulla wannan kofa din babu wani annabi da zai zo bayan shi so da haka babu wani aike da zai zo daga Allah aiken annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine wannan alkur'ani din shi kenan shine kuma za a yi ta tafiya da shi har ƙarshen duniya saboda haka kaga wannan wanda yake da wannan itikadi ko kuma wanda yake da wannan imani zai tsaya sauraron cewa ga wancan ya fito an aiko shi yawa to so da haka bayan nan sallallahu alaihi wanda suka yi da'awan annabtaka suna da yawa suna da yawa su fito su ce su ma annabawa ne su fito su ce su ma kaza ne to duka wannan wato mai wannan imani ya san wayancan ƙarerayi suka tara kawai yawa والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله سيسنيا النبي شيني آخر المرسلين كرشم من زني بشيرا من بشارة wato ga duk wanda ya imani da gidan aljanna wa naziran mai gargadi ga duk wanda ya bijire zai shiga gidan wuta wa da'iyan ya kasance mai kira ne ilallahi zuwa ga Allah bi iznihi da iznin Allah wa sirajan kuma fitila ne muniran mai haske to yana ganin sai mu kwana a nan wa anzala alaihi alaihi kitabahul hakim abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh